أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا ورحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط yayin da wato aka faɗar fi aidihin wato a cikin hannuwansu wato ma'ana wato wannan ana ibara da irin wannan ibara ne a bisa nadama abinda mutum ya yi ya yi da na sani ya yi da dama ma'ana kinaya ce kinaya ce annin nadama kinaya ce ga nadama eh ai nadu yayin da suka yi wato nadamu yayin da suka yi nadama wato ala ibadatihi bisa bauta masa bisa bauta wannan madan marikin wara au ai alimu suka san annabi cewa su qaddallu haqiqa sun bata biha da ita wa zalika wannan ta faru ne ba'da rujuu isa ibadar zuwa Musa bayan dawowa annabi Musa kalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna idan ubangijin mu bai mana rahama ba wa yaghfir lana bai gafarta mana ba to la nakunanna min al-khasirin za mu zama daga cikin tababbu kamar yadda muka yi bayani tun jiya cewa wato samiri wato ya saka musu wato ya kera musu dan maraki wanda mun yi bayani yadda aka yi aka ɗauki wato ya samo kasar kofatan dokin mala'ika jibrilu wanda shi kuma dama akwai asarin rayuwa a cikinsa to shi ne suka wato ya haɗa da shi da wannan kayan ado da suka aro saboda wani biki daga jama'ar fir'auna shi kenan da suka haɗa ya haɗa ya saƙa su ne suka ci gaba da bauta masa to shi ne wato yayin da su suka bauta kuma annabi musa ya dawo to sai suka yi nadama suka yi nadama irin wato abin da ya faru daga wajensu su sun ban layi wanda yake tabbatacce layi na gaskiya shine bautar Allah tabaraka wa ta'ala wanda Annabi Musa ya tafi ya taho musu da shi yadda za su bauta ubangiji sun dauki dan maraki wato suna bauta sai suka ce in dai ubangiji mu bai mana rahama ba kuma bai gafarta mana abin nan da muka yi ba to za mu zamo daga cikin tababbu ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي عند النبي موسى يداو إلى قوله zuwa ga mutanensa ya dawo gabana ina mai fushi min jihatihim daga jiharsu a sifan mai tsananin fushi gabana mai fushi amma a sifan shi ma fushi ne amma wato ya fi tsananin fushi a kan gabana ya yi sa ya ce wato shadidal huzni mai tsananin fushi kala lahum sai ce da su bi sama halabtu muni min ba'di bisa ma ai bisa wato hilafatun wato hilafa ta munana wata halaftun muni ha wadda kuka halifance ni ita min ba aji daga baya na hilafa wato hilafa ku haji wannan haisu ashiraktun yayin da wato ashiraktun kuka tara wani abun bauta tare da Allah na tafi na bakku wato na tafi wurin miƙatin nan na alƙawarin ubangiji na bakku kuma na wato shek wato ku saurari zuwa na sai kuka mai wannan da wato aka san abin da ya kamata ku yi shine yace to wannan hirabancin da kuka yi za ku ya mulala ajiltum أعجلتم أمر ربكم shin ajiltum kun yi wato gaggawar amran rabbikum wato ganin jinkirin ubangijin ku wato kuna ganin lamarin ubangijin ku yayi jinkiri shi yasa kuka yi haka وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه sai jefar da alwaha al'alwaha ai alwaha taurati sai jefar da wato allan na taura wato allan a taura da ya taho da su gaba na yana wato mai fushi da rabbihi saboda ubangijinsa saboda an saba wa Allah eh fata kassara sai ta kakkare wa akhadha bi ra'si akhihi sai kama kan dan uwansa ya kama gashinsa wato fiyajin kansa da hannunsa na dama ya kama kuma gemun sa da hannunsa na hagu ya fara jijjiga shi ya jurru yana jansa ilayhi gare shi gadaban saboda fushi wato ya kama dan uwan domin dan uwan ya bari a cikin jama'a shi annabi haruna kenan shi kuma ya tafi to da ya dawo ya samu wannan to shine ya fara wato ya fara ya fara ne nuna fushin sa akan shi annabi haruna to قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ƙara ta shi annabi haruna ya ce da shi yabna umma ya kai ɗan uwana da ta tunani yabna ummi ko wa fata ko yabna umma a rada ummi yana nufin wato uwa wa zikirwa wato an batanta a ɗan shi ya fito shi da kalbi ga zuciyarsa ya ce da shi innal qawma sanin dai wa'annan mutanen da kake gani sar abu ne sun raunanar da ni sai sai da suka raunana ni wa kadu ai ƙara busan ku za ta yafi luna ni wato su kashe ni ba saboda irin abin da suka taso min shi saura ka ɗan su kashe ni فلا تشمت بي لا أداء ولا تجعلني مع القوم zalimi الظالمين ba za su shi biyar al'ada kakka dadi tarar da wato makiya ji da ni ai wato kakka sa su yi farin ciki makiya kakka sa makiya su yi farin ciki bi a hana suka wato bi a hana suka da wulakantawa ka iya ya gare ni wala ta ji alimi kuma kakka sanya ni ma alƙawmin zalimina tare da mutanen da suke azzalimai bi ibadatul ijli da bautar dan mariki fil mu'ahadati a cikin wato ruko wato kakka rike ni kamar yadda ka rike wannan mutane azzalimai eh kakka zai kakka sanya ni na tare da su ni ba tare da su nake ba
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلني في رحمتك annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji kai gafara gare ni amma salatu abin da na aikata bi ahi da dan uwan nan nawa wani ahi kai gafara ga ahi dan uwana shi ma a shirakahu ya tara shi duk du'a a cikin addu'a irda an dan yadda wa lahu gare shi wa daf'an da ijra lishamata lishamata saboda dariyoyi ko bihi da shi ma'ana ya yi wannan wato ya sa shi a cikin addu'a eh ya sa shi a cikin addu'a saboda wato ya tausasa masa zuciyarsa irin abin da ya yi masa bayan ya dawo kuma ya ije wato dariyar da ya sa makiya za su yi masa to idan ya yi haka to zai ije wannan wato dariyar ya ce wa alifillah ya ubangiji ka shigar da mu bi rahmatika fi rahmatika a cikin rahmatka kuma anta arhamu وأنت rahimin أرحم الراحمين ne wa anta sannan kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai qala ta'ala sai Allah ta'ala yace إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا domin kaga wanda suka riƙe wato dan marikin nan suka riƙe shi abin bautawa eh suka riƙe shi suka riƙe shi abin bautawa ba Allah ba to azaba za ta same su na rabihin daga ubangijin su da wulaƙanci fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya shine fa uzibu sai aka yi musu azaba bil amri da umarni bi qatl anfusihim su kashe kawunan su da kansu wa darba wa darba alaihim jillat sai aka saba musu wulaƙanci ila yawmil qiyamati zuwa har ranar alqiyama wato dukkan da ka gansu sai ka gansu kamar talakawa ne fituk wato babu wani kwarjini babu wata tura mutum ko wata riga ya sa ma wato sabuwa yana sa ta je ka zama kamar tsohuwa wato sai aka ɗau wato wulaƙancin wato da ƙasƙancin sai aka aka sa shi a tare da su aka ɗabi'an ce su da shi duk abin da suka shiga ba za ka ga alamar wato yanayi na kwarjini ba ba za ka wani gani wani yanayi kyakkyawa tare da su ba eh ko me suka sa duk darajarsa sai ka ga abin ya koma wato kaskasance sai kuma a ga kamar wato abu ne kamar wani tsoho kamar da digagge saboda Allah ya riga ya ya jarrabe su kuma a haka
و- وكذلك نجزي المفترين irin yadda muka saka musu haka muke saka wanda suke kagar ƙarya suke danganawa da Allah bil ishraki da tara abin bauta da Allah wa gairihi da waninsa to saboda haka duk irin wayannan abubuwa mu al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu saboda shi eh ya kare mu saboda shi to amma dole mutane a ji tsoron Allah saboda ubangiji ta kowace hanya zai iya kawo mutum eh a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato wato abubuwa irin waɗannan duk abin da amfanin karanta su dan ajirin abubuwan da suka faru al- al- a cikin al'ummatai da suka gabata don ya zama darasi ga al'umma baki ɗaya Eh, saboda haka duk abin da za a yi mutum ya rika sa Allah a cikin al'amarinsa ya yi matuƙar ƙoƙarin sa ya ga ya kiyaye hudud Eh, saboda ubangiji wato idan ya tashi to ba shi fa ba wani wanda yake zai kare shi kuma shi ya san ta yadda yake kawo mutane to to dubu yanzu wa'annan mutanen eh wato wulaƙanci da ƙasƙanci Allah kawai ya ce ya nuzumtar musu shi to shi kenan babu wani abin da za a yi a gaba wulaƙancin tare da su ba ƙasƙanci duk inda aka gan su ko me suke ciki na da daɗi ko na yalwa to sai a gare babu wannan tare da su ba asarinsa tare da su sai asarin wulaƙancin da kaskancin ne ke tare da su Allah ya kare mu Mm.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا
والذين عملوا السيئات wanda suka aikata munanan aiki sannan sai suka tuba ai raja'u anha wato suka dawo ga wurin wato wannan laifukan min bajiha bayan ta wa amanu suka yi imani ko billahi da Allah inna rabbaka sannan إن ربك من بعدها لغفور rahim رحيم wanda ubangijin ka min bajiha bayan wannan tuban la gafurun wallahi mai gafara ne lahum gare su rahimun ko ne jin kai ne bihim da su eh waɗanda suka aikata mummunan aiki suka tuba ma'ana suka dawo gubernanta wato min ba da bayan mummunan aikin da suka yi kuma sun- suka yi imani da Allah to ubangijin ka bayan wannan tuban mai gafara ne gare su mai jin kai ne da su eh kofar tuba a buɗe take kuma za a karɓi tuban mutum amma bisa sharaɗai eh, bisa sharaɗai annadamu ala fafa ta gashi na cikin ahalari ahalari ya mana bayani idan mutum ya yi laifi to ya nadaman laifin da ya yi sannan ya shiru wato gabaran laifin ma'ana in yana yin laifin kai ya ce yana cikin laifin kuma sannan ya ina tuba to kaga wannan kamar wani istihza'i ne saboda haka in yana son tuban sai ya karbi sai ya hada wayannan sharadan annadamu ala ba fata sannan kuma ya shiru daga laifin da yake zama sanda zai tuba baya wannan laifin sannan kuma ya niyya ba zai kuma komawa ba har abada wannan laifin wannan shine wato tuba wanda ya shafi jalibin ubangiji in kuma ya shafi jalibin dan adam wani haƙƙi ne na dan adam bayan wannan uku kayi nadamar cutar da kai masa eh kuma kai niyya ba za ka sake yi ba ko to shikenan bayan kuma kayi nadama eh kuma ka ciru daga cutar kuma kai niyya ba za ka koma ba to sannan ka mayar masa da haƙƙinsa in wasu cuta kai masa eh sai ka mayar masa idan kuma wani abu ne ya shafe shi ba na mayarwa ba to shikenan ka gaya masa ya maka afuwa to wannan dole sai kayi wannan to amma mutum ba zai ce yana cikin laifi kuma ya ce ya tuba sannan kuma ya ce tubansa karɓaɓɓe ne ba wannan sai ya zama kamar akwai izgili a ciki dole sai an haɗa wa'annan sharaɗan ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
walamma sakata an musal gabaru yayin da fushi ya nutsu ga annabi musa ma'ana fushinsa ya yi wato ya sauka ya sauka daga wannan fushin da ya yi, dan ya fusata saboda an taba ubangiji tabaraka wa ta'ala eh to haka bayan Allah suke eh in so ka taba shi ke zai so ki kyale ka, amma in ka taba Allah to babu magana saurare to yayin da annabi musa wannan fushin nasa to ya zama da ya kwanta ya nutsu to akhadha alwaha sai ya riki wannan alluna na at-taura allati alqaha wacce ya jefar da ita zanda ya zo ya samu abin da ya samu to fi nusxatiha a cikin abin da aka rubuta a cikin da akwai hudun shari'a ne da dalalata daga bata wa rahmatu akwai rahma lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga wanda wato su ne suke tsoron ubangijin su ayya khafuna wato suke tsoron ubangijin su wato akwai wato rahama a ciki akwai kuma shari'a a ciki amma ga wanda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda suka tsaya a bisa hudud na ubangiji واختار موسى قومه سبعين رجلا na لميقاتنا wasarar Musa sai annan Musa ya zaɓi wato a cikin wato ƙaumahu ainihin ƙaumihi daga mutanensa ya zaɓi saba'in da rajulan mutum saba'in mallan ya abudul ijila daga wanda wato su ba su bauta wa ɗan marikin nan ba bi amrihi ta'ala da umarnin Allah ta'ala sai ya zaɓe su wato ya zaɓi mutum wato saba'in eh, ya zaɓi mutum saba'in wato don ya tafi da su amma duk waɗanda ya zaɓa ɗin nan baki ɗaya a cikin su ba wanda ya bauta ɗan marigi dama ubangiji ya umarce shi cewa kai ya sa wanda ya bauta wa nan ɗan marigi a cikin wanda za a tafi da su domin sun sun wa kansu tambayi shi ne yake cewa ya zaɓi mutum saba'in dan tafiya wannan tafiya ai ni katina ai wato saboda haɗuwa da mu a wannan lokaci ai da lokacin da zai wa adnahu ya zaɓe su saboda wannan wakacin da muka yi masa alƙawari bi ikiyanihim da zuwa su fiye a cikinsa li a taziru don su hanzari min ibadatu asabihim al-ijla saboda bautawar wato abokansu da suka yi abokan zaman su da suka bauta a dan mariki fa kharaja minhum da ya taho da su shikenan sai ya fita daga cikin su bayan ya taho sun zo sai kuma ya bar su shi kuma ya fita dan ya je ya shirin yadda za a yi kuma a gana kuma a gaya za a karɓi tuba to falan ma haratu wa rashatu فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
sai zama yana wato rukon wannan wato alluna rabbuhu yana rukkan musu da abinda ubangijinsa ya umarce shi wato ya umarce shi ya rukkan musu da shi sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ya wato ya zaɓi mutum saba'in daga mutanensa daga wato nagartattun mutanensa to su tafi zuwa ga wannan wato lokaci da aka yi alkawari shi ne a kowace kabila ya zaɓi mutum wato mutum biyar mutum shida su ta dago mutum shida sai ya zaɓi wannan mutum shida wato falon yanzu bai samu wato gwarzo wato saba'in ba sai Allah ya rayu zuwa gare shi ya matsa ya ƙara ya cika daga ƙanana amma masu sufantuwa da sufofin manya akwai yaro sai ga wato yana da sufan manya isnayu ya zaɓi wato mutum biyu don cikawa lahum gare su sai ya ɗau yusha'u da kalibu ta zama su ƙanana ne walakin sai dai wato suna kama a halin su bishiyoyi da tsofaffi a cikin aiki na gari yayin da suka waye gari asbaha shi ban sai suka waye gari duk sun yi barbara wato sai suka zama wato asarin sab'ina wato sun fi mutum sab'in bi isnani da mutum biyu sai annabi musa ya ce tun da mutum sab'in aka ce sai ga mutum sab'in da biyu sai ce idan mutum biyu suka yi jinkiri ba su zo ba to abin da za a ba wanda suka halarta zai kasance su ma gare su sai kalibu da yishau sai suka yadda yishau ta halluba sai suka yarda da wato jinkiri to bayan haka suka yarda su sun haƙura shi kenan sai Allah ya sanya su suka zama halibobi biyu na annabi Musa ba da moti bayan mutuwarsa wasarar Musa annabi Musa sai zaɓi wato sab'in da rajulan wato mutum saba'in daga wato mutanensa eh to falan ma a harutu rajifatu yayin da laurawar ƙasa da suka je ta kama su bayan annabi musa ya fita daga cikinsu ai azzalzalatu shadidatu laurawar ƙasa mai tsanani alam da abbas abdullahi da abbas ya ce li annahu abin da yasa wannan girgizar ƙasar ta kama su saboda cewa su lam yuzayiru qawmahum wato ba su fita sun ban mutanen su ba su na abdul ijla yanda suka bauta wannan dan maraki ma'ana su ba su bauta dan maraki ba amma sai zamana ba su fita sun ban masu bautar ba sun nesa da su eh sai zamana wato masu bautar karamin suna tare da su wa'anda ba su bautar ba su sai zamana kai su suna tare da wa'anda suke bautar wato wannan dan maraki shi yasa wato ake cewa malamai suke cewa wato mutum marar kirki to idan kana zaune da shi zai iya nasarka da rashin kirkinsa lalle mutum ya zama na wato ya rika zama da mutumin da yake na kirki domin in aka haɗu da mutumin kirki da mara kirki to dole sai wani ya ja wani idan shi mai kirki ya zama da ya fi ƙarfin mara kirki to shi kenan Allah ya yi wancan zamdakata sai ya janye shi idan kuma mara kirkin ya fi mai kirkin ƙarfi a wato shi kenan kuma sai ya fuzgi mai kirkin sai ya mai da shi yadda yake shi yasa ake son in za ka zauna da mutum to ka zaɓi ƙarini ka zaɓi wato aboki wanda yake mutum nagari don wanda za ka ƙaru da shi kar ka zauna da mutum da ba za ka ƙaru da shi ba sai dai ka cuci da shi a yanzu ka ga su wa'annan bayan Allah na zamanin annabi Musa su ba su bauta dan maraki ba amma zaman da suka yi da masu bautar gashi ya cutar da su saboda wannan sai ta sa wannan raurawar ƙasar ta kama su ai kamar wato ma'abuta sun kifin nan ne wanda za mu zo nan gaba eh za mu zo nan gaba lokacin da Allah ya ce kashe su rana asabar suka kasu kashi uku kashi na farko suka ce ba za su ba kashi na biyu suka ce sai su na uku sai suka ce a'a su ba ruwansu za su tsaya a gefe to kaga su da suka tsaya a gefen to su ma wannan zaman da suka yi wa'ancan sai suka fita suka da suka ce ba su yi ba suka bar su to amma su wa'anda suka yi shiru din zaman da suka yi da wa'annan masu son kaji sai da ya cutar da su sai da aka rika kokonto tsakanin malamai za mu zo nan gaba za mu magana su ana wasu malamai suna ce a a su ba a yi musu komai ba sun tsira wasu suka ce a a an musu su ma an kitse su to kaga zama da mara- marasa kirki to shine ya zama ya cutar da su eh to to wa'annan ma zaman da suka yi da wa'annan masu bauta karamu sai yasa sai azzalzalu su shadidatu eh tsananin tsaro kasa da tsananin ta kama su eh domin ba su ba su ba su fita sun bar su ba kamata ya lokacin da za su yi bauta dan mariƙin su ba su su rabu da su su yi nesa da su ma ala yace wa mu ga lazina ta'allur ru'yata su wa'annan wanda rawa ta kama su su ba wato su ne wani wa'anda suka nemi wato suka nemi wato ganin ubangiji ma'ana wa'annan ba su ne suka nemi wato ganin ubangiji tabaraka wata'ala ba wa hadathu musta'iqatu sai tsawa wato ta kama su qala musa
قال رجل لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي qala musa sai annabi musa ya ce ya ubangiji law shi'ta in ka so a halaktahum za ka halakar da su min qabl tun gaba ai qabla khuruji tun gaba fitowa ta bihim da su wato tun ina can gida ka kama su har ma ni ka kama ni liyu ayyana banu isra'ila dan banu isra'ila su ga abin da kai a gaban su aka yi su ga zalika wannan wala ya ce himuni kan su tuhumce ni na kwaso su yanzu na zo da su idan ubangiji ka kama su ka halakar da su to bani isra'ila su ce na ibo mutanen su na zo na halakar da su eh amma da ka so ubangiji tun muna can a gaban kowa an ba ni eh duk abin da za ka yi mana kai mana to shi ke nan in na aka yi haka eh sai sai sai sai su tuhumce ni kai ya ce na ubangiji da ka so duk wato za ka halakar da su min kabla tun gaba wa iyaya da ni ma ka hada da ni baki daya amma a gaban kowa a ga kai ne kai أتولدنا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا yanzu za ka halakar da mu da abin da wato wawaye jahilai suka aikata min nan gare mu istifamu istibabin istifami ne wato na tausasawa ai la tu azibuna kake mana azaba da zambi gairi na da wato zunubin wannan mu إن هي إلا تفلتك تدل بها من تشاء وتعدي من تشاء in hiya in bi mana ma ma hiya ai wannan fitina ba ta kas- ba ta zamo ba allati waqa'at wacce ta abku biya wato wacce wa- allati waqa'at biha sufahu wanda wawaye suka abka biya a cikin ta illa fitina suka sai dai ibtila'u ku jarraba ka ce wanda su dullu biha man tashawu kara fatar da wanda ka so biha da ita kana fatar da wato man wanda ka so idlalahu fatar da shi biha da ita kana shiryar da kuma wanda ka so hidayata hu shiryar su biha da wato da wato da wato abin da ka so shirye da shi Eh, wannan jarraba ka ciya ubangiji kana iya wato cutar da wanda ka so cutar da shi shikenan eh, ka cutar da shi da ita wanda kuma ka so ka shirye da shi sai ka shirye da shi ya ubangiji ma'ana da shiriya da rashin shiriya duk suna ga ikonka eh duk abin da ka so ya ubangiji za ka yi Mm. An tawo ni da- أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير wajibi an الغافرين tawalliyu na kai ne majibancin mutawalli umuri na majibancin al'amuran mu kaza kai gafara gare mu ka ji kan mu kai ne biyayyen wato masu wato gafara واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا ubangiji ka wajabta kyakkyawa fi hadhihi dunya wannan duniya lana gare mu wa fil akhirati alahira ma wato ka wajabta kyakkyawa gare mu إنا هدنا inna إليه kunna mudatumna mun tubu zuwa gare ka قال أزادي أصيب به من أشاء sai Allah ya ce to azaba ta ina samun wanda na so da ita tazibu yi masa azaba duk wanda na so in wa azaba to zan shafe shi da wannan azabar tawa ورحمتي وسعت كل شيء wa rahama ta kuma ta yalwaci kowane abu ta yalwaci kowane abu eh kowane abu yana cikin rahama ubangiji cikin duniya a duniya haka ma kuma wato a lahira ma cikin rahama ubangiji mumine za su kasance a duniya kowa ba wai sai musulmi ba kowa da musulmi da kafiri da dabba da da sandararru komai cikin rahama ina cikin rahama Allah ai shi yasa ake Allah yake cewa da manzo Allah wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin mai aiko ka ba sai rahama ga alam shine al alam kullu ma fi wallahi abin da ake nufi da alam duk abin da yau ne shi Allah to alam ne eh duk abin da yau ne shi Allah alam ne shi yasa wato kamar yadda mai fatuwar lalbulani ya kawo a cikin falalan maulidi ya kawo wato wata mukarar na da yi yace daren shi a gurinsa da malamai irin su al-imam al-zulay da irin su sirri taqri suke cewa su a gurinsu daren maulidi ya ma fi daren lailatul qadri yace dalili daren lailatul qadri Allah ya girmama shi babban dare ne babban dare ne yace to dare ne da wato mala'ika jibrilu ya sauka da sauran mala'iku domin cewa yi sanazin mala'ikatu wa ruhu fiha ko yanzu rabbihim min kulli amr yace to babu shakka daren lailatul qadr ya girmama saboda saukan mala'ika jibrilu yace to amma daren da wanda ya sauka a daren maulidi ya fi wanda ya sauka a daren lailatul qadr domin waye ya sauka a daren maulidi manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya sauka a daren maulidi eh manzala ne ya sauka a daren maulidi to shi yasa yake cewa wato manzan Allah ya zamo wato wato daren lailatul qadri makasuci ne ga al'ummar manzan Allah wanda ba musulmi ba zai amfana da wannan ba yace amma daren maulidi wato da musulmi da kafiri da sandararre da dabba duk sai sun amfana da shi saboda manzan Allah ne zo shi kuma Allah ya ce rahama ne ga alam manzan Allah rahama ne ga alam baki daya alam kullu ma su wallahi duk abin da ba Allah ba yana cikin alam eh to saboda haka ashe wato wannan amuwanta a khassu kenan eh kuma da haka Allah wato rahmatu ta yi shi komai to shi kuma za ya halifa Allah ne eh halifa ne na Allah shi yasa hausa suke faɗa wata hausa suke cewa daga Allah sai kakanka ma'ana manzo Allah eh idan banda Allah wa ya kai manzo Allah ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi yasa Imam Bukhari yake cewa wato duk abin da zaka yi na girman manzo Allah ka yi eh kuma duk abin da zaka faɗa ne ban sa ka gaya masa in dai baka ce shi Allah bane kaka dau su ba allantaka ka dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wanda zai yi laifi in ya yi manzo Allah laifin sa kawai ya dauko sifar da ake sa Allah ya sifa manzo ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kadai ne la sharika lahu fi af'alihi wa sifatihi wa ahwalihi koman Allah shi kadai ne ba wanda zai tarayya da Allah a cikin wata sifa kuma duk wanda zai ɗauko wata sifa ta Allah ya ɗora wa maza Allah to ya yi kuskure sannan kuma duk wanda zai ɗau wani ya ɗau sifar maza Allah ya ɗora wani duk girman wali to bai kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba ma maza Allah ba bai kai sahabbai ba eh bai kai sahabban maza Allah ba sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ittifaqi sahabban maza Allah babu mutane kamar su saboda in ban da annabawa da ban da manzanni da annabawan Allah a duk halittar da Allah ya ba wasu suke sayi na abubakar su ne wa'annan kawai suke gabansa daga sayi na abubakar sai sayi na umar daga sayi na umar sai sayi na usman daga sayi na usman sai sayi na ali daga wa'annan guda hudu sai sauran asharatul mubashirun bil janna eh mun taba mun taba wannan bayanin daga su kuma sai ahlul badr ahalul badrin sun samu daraja saboda su ne wanda suka yi karawa farko ta addinin musulunci wanda Allah ma yake cewa da su imanu ma shi tun eh ku karkafar ku lokacin ku je duk abin da kuke so ku yi na muku gafara ya yi mu ya yi mu ishara abin da ya faru da kasan da mazala zai tafi fatu maka zamanin da zai tafi ya je tafi budin maka abin da khatim bin balta ata yi na wannan wasiƙa muna yin kisar daima ai da aka dawo da takardar mazala ya sa aka taho da takarda aka buwar ya ba aka dare ta a nan gun sai na umar tashi ya ce zai tare kan haɗin manzo Allah ya ce a a ai ya halarci badar yan badar kuma Allah ya ce su duk abin da suke so ya musu gafara to saboda haka to wa'annan maratib duk suna nan saboda haka martabar Allah Allah shi kadai ne la sharika lahu ha ba wata kalma za ka ɗauka ta la sharika lahu ka ɗora wani in ba Allah ba ai Allah shi ne la sharika lahu shi ne la sharika lahu sufofin Allah ne waɗannan ba za a ɗauka a sa wa ɗan adam ba za a ɗauki sufa Allah a sa wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh saboda haka Imam Busari ya gama magana a cikin a cikin a cikin alburda eh da amad da amad da azbun nasara fi madihim wa hukum bi ma shi tamarha fihi wa hatakini eh wa sun ila qati ma shi tamin sharafi eh wa sun ila qadrihi ma shi tamin izani in dai baka ɗauko sifofin uluhiyya na ubangiji ka dura mazala baka faɗa masa duk abin da ka so na girma amma fa in ka ɗauko sifofin uluhiyya to fa kai kuskure ba daidai bane eh ba daidai bane shi yasa wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sifanta manzo Allah da sifofi irin nasa amma ba fa mu ne muka sifanta manzo Allah da sifofin ba Allah ne ya sifanta shi misali alaqad ja'akum ayatu bil mu'minina ra'ufur rahim ar-ra'uf ar-rahim sifofi ne na Allah ko amma Allah ya ce manzo Allah shi ma ya sifanta shi da wannan sifa amma ai Allah ne ya sifanta shi ba mu muka sifanta shi ba jiya mun yi magana cewa duk wata sifa da aka ba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wacce muke jin ita ma an ba wa 'yan adam to fa ba fa irinta ba irin taka ba ce masalan an ce in Allah ne wato sami'an ne basiran ne aliman ne ko ji ai mun yi wannan magana to an ce Allah ba ya gani ba fa irin ganin ka bane ji fa ba irin naka bane mutakalliman ba fa irin magana ka bace duk wannan na jin jiya mun bayani akan wannan don mutane su zama sun sun fahimci yadda abubuwan nan suke eh Allah tabaraka wa ta'ala wato shi makaɗaici ne a zatinsa makaɗaici ne a sifofinsa ko da ka ji waɗansu sifofin sun kama da wasu sifofin da ake bawa hadisai to ɗan hadisai ɗin irin tasu sifar daban wannan ita kuma ta ubangiji ita kuma tasa daban eh don duk abin da ya shafi ubangiji azali ne kadimi ne babu hudusi a ciki to wai wani da ya zo Allah lam cewa dai yayin da wannan aya ta sauka sai iblis ya farin ciki wa kala yake hakika na shiga cikin rahmar Allah kaji kaji da Allah ce eh yake wa rahmati wasi at kulli shay rahma ta ta kowane abu yayin da wato wato fasa aktubu ta sauka الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون yayin da wannan kuma ta sauka da shi ya ce ɗiba kauna daga wannan ramar yahuda sai suka yi farin ciki wakalu suka ce mu dai muna daga cikin mutaƙu mutaƙina muna daga cikin masu tsoron Allah wa'anda suke ba da zakka mu dai muna daga cikin muminai sai Allah ya fitar da su daga wannan a cikin wannan aya ta gaba ya tabbatar da ita ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah ya ce a gaba kuma kaga kaga da da yi umumi eh da aka yi umumi kuma sai aka zo aka yi hususi ko da yayi umumi wa rahmati wa sa'ar kulli shay'in eh to iblis ya ce a to shi ma yana shi kenan sai shi to fa fa aka tubu halin da jin da ya takuna ko lillazi ne ya taƙo na wasu na zakata wani suna wanda ya ta yi kaga shi ba ya taƙo na bane eh shi ko ba ba da zakka bane shi ko ba ya imani bane to sai wa'anda suka imani wa'anda annaba da suka gabata su kuma suka ce to su ba sun shiga sai Allah ya kuma fitar da su sai ke ce allazi ne ya taƙo na rasulan nabiyyan lumiya ko allazi ya duna hu fit tawre maktuba indahum fit tawre ko wannan jibi bi ismihi wa sifatihi يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت كانت عليهم sai Allah su ma sai ya fitar da su ehe uhu inda alhamdulillah ya yi kyau na'am فسأكتب حال الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ذيك لا يسيهم يجسم ذلبوت ولا رحمة ذنوبت ولا رحمة في الآخرة أجد اللاهرة للذين يتقون وأن سيكي جنس الله ويؤتون الزكاة كما سيكي بعد الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وأن كما سيكي إيمان بآياتنا بآياتنا الذين يتبعون الرسول الذي أعلمني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تصلحوا عند سكيب النبي النبي الرسول كي منذو وعند سكي إيمان الناس wanda suke suke suke jin tsoron Allah nan suke ba da zakka kuma wanda suke imani da ayoyin Allah to su waye su su ne wanda fa suke bin ar-rasul manzo annabiya wanda yake annabi al'ummiya wanda yake ummi muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh ar-rasula annabiya al'ummiya eh manzala shi ne kadai za ka ce masa ummi ya zama ado a wajensa amma duk wanda aka ce ummi to an aibata shi amma manzala shi wata daraja ce eh ummi ne amma abinda ba duk wani mai fasaha mazalan ya zo da abin da ya gagare shi eh saboda haka mazala sallallahu alaihi wasallam alfahari ne a gurin sa a ce ummi baka baya rubutu baya karatu eh baya rubutu baya karatu wannan daraja ce wannan wato banda daraja yana cikin mu'jiza ta mazala wato suke nuna mazala wato ya zo da mu'jiza domin baya rubutu baya karatu amma ya zo da abin da ya gagari mai rubutu mai karatu eh duk wani mai rubutu mai karatu abin da maza Allah ya zo da shi to ya gagare shi eh masu fassara sun haɗu baki ɗayan su abin da ake nufi a nan da manzo shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sufanta shi da kasancewarsa manzo domin shi ne wato wato tsani tsakanin Allah da halittarsa shi ne wato mai riskar da manzancinsa da umarce umarcen ubangiji da hana-hanarsa wasu ra'i'ahu da shari'o'insa ilaihi zuwa gare shi ilaihi zuwa gare shi sannan sai kuma ya sufanta shi da kasancewarsa annabi wannan kuma daɗa yana daga cikin mafi ɗaukakan martabobi mafi ɗaukakar ta dai wannan ku yana shiryawa Allah an rubuta cewa shi manzon Allah ne maɗaukakin daraja ne a wajen Allah ta'ala mai ba da labari an hudar gare shi sannan kuma sai Allah ya sumanta shi da ummi wanda baya rubutu baya karatu Abdullahi dan Abbas zai ce shi ne annabin ku ummi shi ne annabin ku sallallahu alaihi wasallama ya zama ummi ne baya rubutu baya karatu wato baya wato lissafi malam zuzaji ya ce ma'anar dai ummi wato shi ne ala ummihi ko shi ne wanda yake bisa wato sifar umma larabawa don cewa larabawa mafi yawan su ba sa rubutu ba sa karatu ba sa yin kuma hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zama haka yake saboda haka Allah ta'ala ya sifanta shi da kasancewarsa ummi ya inganta a cikin hadisi cewa ji manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dai al'umma ce ummiye ba ma rubutu ba ma hisabi ma buta ta hakiki suka ce kasancewarsa sallallahu alaihi wasallama ummi yana daga mafi girman mu'ujizozinsa ya zama ummi wato mafi girman mu'ujiza ce mafi girman ta dai bayanin sa yadda abin yake cewa shi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan littafi mai girma wanda ya gajiyar da halitta baki daya wato wanda fasaha ko da balagarsa ta gaji da halitta baki daya ya zama kuma shi ne yake karanta musu shi dare da rana ba tare da ƙari ba a cikinsa wala ta waya daga cikinsa ba wani wato canjawa wannan sai ya shirya bisa cewa mu'jizar mazala ce shi ne faɗin Allah ta'ala da muka yi uku falatansa za mu karantar da kai ba za ka manta abin da muka gaya maka ba wakila ta ce wato cewa shi mazala da zai zamo ya kyauta ya iya rubutu sannan sai ya zo da wannan littafi wanda yake alkurani mai girma wato da ya zamo wato mai himme muttahaman da ya zamo abin tuhuma ne biya a cikinsa dan ya yi annahu cewa shi shi ne ya rubuta shi domin ya iya rubutu kuma ko kuma cewa za a yi ya ciro shi daga wajen waninsa
ummiyan yayin da ya kasance ummi falan ma kana ummiyan yayin da ya kasance ummi wa ta bi hadha alquran ya zo da wannan qur'ani mai girma alladhi fi ilmu alawwal wanda ilimin wato na farko da da ƙar- da il- wanda ilimin farko da na ƙarshe yake cikin sa wal mughayyabat da kuma abubuwan gaibu dalla zalika ala annahu mu'jizatan lahu sallallahu alaihi wato sai ya jiyar da cewa mu'jiza ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aidan wa aidan da'a inna alkitabata sannan cewa rubutu ta'inu al-insana tana taimakawa mutum ala al-istijari bil ulumi bisa wato shagala da ilimai in mutum yana rubutu sai ya rika leƙe-leƙen ilimi wa tahsinaha da kuma kyautata iliman da ya gano wa annahu ata bi hadhihi shari'ati da shari'ata shari'atana sannan sannan shi ya zo da wannan shari'a sharifata a sharifata wato na ɗaukakiya al-adab al-hasan wa- da wato ladabai wanda suke kyawawa ma ulumin kathirati tare da ilimai masu ɗumbin yawa kuma ka'ika da kikata da kuma wato haƙiƙoƙi wato abin wato abin dandakewa min gairu mutala a cikin ba tare da ya duba wasu littattafai ba tunda baya rubu baya karatu to abubuwan da ya zo duk mai ilimi ya fi karfinsa to da yana rubutu yana karatu zai iya karanta sai a ce to leko su ya a wani wuri ya kawo to baya rubutu baya karatu Eh, sallallahu alaihi wasallam Eh, idalin ala ahadin wala jigala ala hadin bisa daya wadanda zalika ala anna kaunu wato sai dalala bisa cewa ala anna kaunahu bisa cewa kasancewarsa mu'jiza ce gare shi sallallahu alaihi wasallama wal bukhari buhari ya rawaito an ala ibn daga yazid dawo dan yasarin ala قال yace لقيت عبد الله بن أم بن عمرو بن العاص yace na haɗu da Abdullahi dan Amr dan Asi sai قلت nace
أخبرني عن صفة رسول الله ba ni labari ga sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama في التوراة a cikin at-taura فقال faɗa na sai yace أنه لموصوف في التوراة wallahi shi abin sifantawa ne a cikin at-taura وبعد صفته في da القرآن shafin sifofin sa da suke cikin Qur'ani يا أيها النبي ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi إنا أرسلناك mu شاكرا dai mun aiko ka shahidan mu shaida ومبشرا kana ne yin albishir da wanda ya bi ka kana ونذيرا ne gargaɗi da wanda ya saba maka وحرزا للأمي kai wato tsari ne ga ummiye wanda ba sa su rubutu ba sa karatu أنت عبدي kai ne bawana ورسولي kai ne manzona سميتك المتوكل na ambace ka muka wakila wato mai dogaro gani ليس بفظ kai ba wato mai ka- mai- mai- mai- wato mai wato fasin ba wato mutum ne mai wato wahalar ɗabi'a ba ولا غليظ wala mai wato kaujin zuciya ولا فحاد ba to ba wato wato ba mai wato mai sabha wato ba mai kwarmato ba wato yawo a cikin kasuwa ولا يدفع بالسيئة السيئة to manar baya ije mummuna da mummuna ba za ka yi maka mummuna ya maka mummuna ba ولكن يعفو sai shi yana rangwame in kai maka mummuna sai ya maka rangwame ويتق- ويغفر kuma yana gafartawa لن يقدره الله Allah ba zai karɓe shi ba حتى يقيم به الملة har الأولى sai dai ya tsayar da wato a wato almillata har sai dai ya tsayar da wato addini karkatacce ya miƙar da shi da shi sai ya bar shi har sai ya tsayar da addini ingantacce أن يقول لا إله إلا jama'a duk su ce la ilaha illallah الله به أعينا zai zai buɗe idanuwa da shi da shi أمياء wanda suke makaji آبانا zai buɗe kunnaye da shi wanda suke kurame قلوبا غلفا wato zai wato buɗe zukata da shi wato gulfar rufaffu wanda ya faɗin sa yake bismi da sunansa da sifarsa من كونه محمدا kan san sunansa muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ولد بمكة an amba an haife shi a makka وهاجر إلى ya المدينة yi hijira zuwa madina يقبل الهدية yana karɓar hadiya a cikin sunofin nasa hatta a cikin taura eh idan mun duba kissar salman al-faris da'iman muna yin kissar nan a maulidi yana daga cikin abin da malaman su suka gaya masa cewa lokacin manzala zai bayyana ya kusa ya kusa duk kisa salman muna yin ta eh kamata a yi a ce yan uwa sun haddace ta domin da'iman ana duk maulidi ta yi da daga inda ya taso can garin su je da ya taho sham ya taho nasibina ya zo mosul ya zo ina ne sai to to duk gashi karshen inda ya zo mosul karshe abinda malamin sa ya gaya masa yake cewa to da ya ga zai mutu ya ce na ga lamarin Allah ya sauka gare ka zai sauka gare ka da wa za ka yi min wasiya in ka mutu domin wani ne mu wasiya zuwa ga wani wani ne mu zuwa ga wani wani ne mu zuwa ga wani wani ne mu zuwa gare ka to kai kuma mu wa za ka yi mu wasiya sai ce da shi a yanzu a duniya ba wanda yake kan wannan addini na kiristanci daidai babu shi amma zamanin annabin ƙarshen zamani gashi nan ya taho yace da shi yana daga cikin sifofinsa za a haife shi a maka zai hijira zuwa madina to a sifofinsa da ya gaya masa yace yana cin hadiya amma baya cin sadaka to duk waɗannan sifofin muna faɗin su a kisan Salman al-Farisi shi ma Salman al-Farisi lokacin da aka ya taho zai taho har aka siye shi har dai kisan nan ta har dai ya samu zuwa Madina ai abin da ya fara yi jarraba mazala yayi kamar yadda muke faɗa sai ya ɗauko dabinan sai ya zo gun mazala sai ce ga sadaka mazala zai ce to na gode sai ce da sahabbai bismillah ku sai ce to na ga shaida na ga ɗaya dama an ce mu baya su kuma su suka gaya masa fa yahudu da nasara su suka gaya masa dan shine a rubuce a littafin yace na ga daya da ya kuma samun dabino ya kai masa yace ga hadiya yace to na ga biyu da ya kama yace yace to na ga biyu domin da yake ga hadiya manzala sai ja gaban su sai ce da sahabbai bismillah mu ci sai manzala ya fara dauka ya ci sahabbai suka ci salman yace to na ga ta biyu to saboda haka yana cin hadiya baya cin sadaka duk littattafan yahudu da nasara in dai ka dauko na asalin akwai sifan mazala wannan tana daga fi a ciki an sifanta shi ummi ne a ciki an sifanta shi baya cin sadaka a ciki an sifanta shi yana cin hajiya ko mansa kai ba ma mazala ba hatta sahabbai na mazala sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman duk suna ciki a rubuce kwanan da sai da muka yi magana buɗa Eliya tafiyar sai na Umar kan da ya zai buɗe Baitul Maqdis a sifar da ya je mutu bayan nan sahabbai sun tsare shi sun ce sai ya canza doki ya canza riga lokacin da ya tafi bude iya wato iliya faci saba'in ne a rigarsa kuma wato wani wani wani busasshen doki ya hau da ije cewa suka yi da shi muna maraba da kai yadda muka ganka cewa za ka zo da sifar ka a tauratu haka ka zo mana da ka zo mana ba a wannan sifar ba muka ganka a busasshen doki ko a wata katuwar riga za mu fatattake ku mu yaƙe ku to zuwa haka ba ma mazala ba su ma akwai sifar sa ce to zuwa haka sifar mazala sanan ya ce an Allah tun kan mazala ya zo Allah ya faɗi sifar sa duk ya duk ya ya faɗi ta a littattafai to amma rashin san gaskiya shi yasa ake cancanta abubuwa ake cire sifofin mazala ake ma canja in ka ɗauko yanzu misali a taura ta asalin da ta yanzu ba za ka haɗa su ba ai ba babu ma ita za a ce domin kulliyar abin da yake cikin wancan babu shi a wannan kawai son zuciya kowa ya ga dama sai ja layi shi kenan ya rubuta abin da yake so ya ce a sabanin addinin mu wani ya isa ya rubuta abin da yake so a addinin mutum akwai wanda ya ja sabata ya ce ga nasa qur'ani babu shi mun sha wannan magana tun da muka fara karatu muke magana kan qur'ani qur'ani qur'ani ba wanda ya sai canja shi ba wanda ya sai zo da wani abu wata ne ɗayan ka canja sai an gane ehe aha قال الخميسي ba kuma yake yake في تاريخ دين a cikin tarihinsa إن محمدا sanda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam مذكور في التوراة an ambace shi a cikin ataura ولغة السريان da lugar Siryaniya بلفظ المنحني لا sunansa munhamin na munhamin na sunansa kenan da Siryaniyanci ومعناه ma'anan munhamin na محمد shine Muhammadu وذكر الحسن haka ne kamar mu mu an ce Abubakar muka ce Garba ai kowa ya san Garba Muhammadu ne ko abin nan kai Abubakar ne eh haka muke cewa Garba Abubakar to duk irin wa'annan ne eh وذكر الحسن haka ne faɗa عن كعب الأحبار da kabul ahmar أن اسم النبي صلى الله عليه cewa وسلم suna annabi sallallahu alaihi wasallama عند أهل الجنة a wajen yan aljanna عبد الكريم sunansa abdul karim وعند أهل النار a wajen yan wuta عبد الجبار sunan manzo Allah abdul jabbar وعند أهل العرش a wajen mabuta al'arshi عبد المجيد sunansa abdul majid وعند سائر الملائكة a gurin tarsashin mala'iku عبد الحميد sunansa abdul hamid وعند الأنبياء a wajen annabawa عبد الوهاب sunansa abdul wahab وعند الشياطين a wajen shaidanu عبد القاهر sunansa abdul qahir وعند الجن a wajen aljanu عبد الرحيم sunansa abdul rahim وفي الجبال a cikin duwar watsi kuwa wato halittar da take cikin duwar watsi عبد الخالق sunansa abdul khalid وفي البر a wato halittar da take sarari عبد القادر sunansa abdul qadir وفي البحر a a halittar kogi عبد المهيمن sunansa abdul muhaimin عند الهوان a wurin kwari kuma عبد الغياث sunansa abdul giyas وعند الوحوش a wurin namun dawa kuma عبد الرزاق sunansa abdul razaki وفي التوراة a cikin attaura موزون eh موزون muzu muzu sunansa
وفي الإنجيل a linjira آبا آبا sunansa ɗaba ɗaba a cikin wasu ƙur'ani su hudu kai su hudu ibrahim a musa عاقب sunansa aqibu وفي الزبور a cikin zabura فاروق sunansa faruk وعند الله a wajen allah
طه sunansa ɗaha sunansa muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ya ce sun ta ya ce ya ce da bismillah mu ƙara mu ƙara da lokaci na mu zai so ne karatu a haƙura mu ƙara ta karatu na'am to sun mu ne ɗaya fa muka yi ɗin ka kwarai a ya kamata ɗan tura
يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويئل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم wato su wayannan wato ne wato sufa wato da Allah yake cewa wato warwasa wa rahmatu wasi ad kullu shay'in eh fa sa'atu allazina yattaquna wa yutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minuna wanda suke imani da ayoyinmu to masu imani da wannan ayoyin suna wanda suke bin armanzo wanda yake ummi shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka same shi a rubuce a wajen su a cikin at-taura da linjila da sunansa da sifarsa ya amuru yana umarta su bil ma'ruf da kyakkyawan aiki kuma yana hana su gaburan mummuna yana halatta musu abubuwa da suke daɗaɗa wato wanda aka haramta a cikin shari'a su kuma wa ya harimu alaihim al-khaba'isa yana haramta musu al-khaba'isa wato abubuwa munana min al-maisati daga mushe wa lahriya da kama- da makamancinta wa ya zo azum israhum wa ya zo yana sarayar da wato israhum nauye-nauyen su abubuwan gaburan su wal aglala da tsanance tsanance allati kanat alaihim wa ta kasance a kansu ka qatlin nafsi kamar kashe rai duk mata a tuba wa qad yasirin najasa da yanke wato gurbin najasa a zamanin ga wato in mutum yayi laifi tuban sa shine a kashe shi kawai shine ma tuba eh ba wai istighfari ko kuma wato a ce an yi laifi ga wani wato sakamako ba kamar yadda in kai laifi wato kai rantsuwa ka saba kai hinsi to shikenan zaka bada kafara ko kuma in ka sha azumi eh, ko karama eh, ko an ka sha azumi da ko ka yanta baiwa ka kafara wato kai kafara da yanta ba- wato wuya ko kuma wato kai wato azumin wata biyu ko ka ce da miskini su ce to su ba wa'annan a ciki eh, da zaran kai laifi kawai shi kenan sai a kashe mutum kawai shi ne in kuma najasa ta taba jikin mutum ta taba kifarsa to sai dai a yanke wajen idan kuma jikinsa ta taba sai dai a kankare har jini ya fito eh to ka gani to maza Allah da yazo duk ba wannan eh in kai laifi ga ga hukumin abin da kai laifi to ga hukuncinsa misali in ka sha azumi ga kafara in kai rantsuwa ita ma ga kafara ta rantsuwa to da irin wayannan idan kuma da dusa ta ta taba tubaka ga ruwa nan a wanke in jiki ne a wanke to fallazina amanu bihi الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون wanda wanda suka yi imani da shi daga cikin su wa azzaruhu ay wa qaruhu suka girma shi suka taimake shi suka ba harshen da yake wato da ya sauka tare da shi allazi unzila wanda aka saukar da shi ma hu tare da shi shine alqur'ani wancanan ku sune masu babban rabo قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض kul wannan zance ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ce musu ya ku mutane ni manzo Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku shi kuma wato wannan ubangiji shine wanda mallakar sammai da kasai duk suke gare shi shine mamallakin sammai da kasai ba abin bauta da cancanta sai shi لا إله إلا هو يحيي ويميت na ba abin bauta da cancanta sai shi shine yake rayawa yake matawa فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم tabiwa تهتدون ku imani da Allah da manzansa wanda yake annabi ummi kun ga an sake maimaita saboda muhimmancin wato wannan magana eh ku imani da Allah da manzansa wanda yake shine annabi ummi wanda yake imani da Allah da kalmomin Allah shine alqur'ani ku bi shi la'allakum tahtaduna yawa ku kwa shiru ومن قبل موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin wato mutanen annabi Musa akwai wata jama'a ya haduna nasa wato suna shiryar da mutane bil haqqi da gaskiya wa bihi da kuma gaskiya ya adilu da suke adalci da hukuma a cikin hukunci da bi umman al'ummatai wa hayla وأوحينا إلى موسى إذ استفتاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر sai muka yi wahayi zuwa ga Musa muka ce yayin da wato mutanen su suka nemi shayarwarsa suka nemi ya shayar da su wanda ya nemi musu shayarwa daga Ubangiji fitihi a kwanakin wato ɗimuwan wannan. sai muka masa wahayi muka ce idrib bi asakal hajara ka bugi wato dutse wato ji asaka da sandarka fazara mu sai ya doke shi wato sai wato ya doke shi da sandar ta sa فانبجست من حسنها عشرة عينا to shikenan sai wato marmaro goma sha biyu ya- ya keke minu daga wannan wato dutsen da adadin asibadi gwargwadon wato kabilun wato kowane kabila kenan kaga suna da wato marmaro guda daya قد علم كل أناس masarafahum مشربهم kowanne daga cikin wannan kabilun kowa ya san wato mashayarsa inda zai je isha وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن salwa والسلوى muka inuwantar da girgije alaihim gare su fitihi a kwanakin wannan wato imuwar da suka yi muka sa girgije ya musu inuwa min harin shansu daga zafin rana wa anzalna alaihim almanna muka sauka musu da farar saƙar zuma wa salwa da ɗaure sumana kuma taranjabin su ne taranjabin wato wanda ake ce masa darba wa ɗaure sumana da ɗaure sumana eh wa kullu lahum sai muka ce da su كلوا من طيبات ما رزقناكم ku ci daga daɗaɗɗen abin da wato muka arzuta ku وما ظلمونا ba su zalunce mu ba ولكن كانوا أنفسهم يظلمون da sun kasance suna zalunta kawunan su ne وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم wadkurar da suna iskila lahun yayin da aka ce da su ku zauna hajji alƙarya ta wannan alƙarya ita ce baitul magrisi wa kulu ku ci min ha daga wato cikin wannan alƙarya abin da aka fitar da shi haifu shi tun ta duk yadda kuke so wa kulu kuma ku ce amruna lamarinmu hittatun saryawa ne wadkulul baba ku shiga kofar garin kofar wannan garin alƙaryar ku shige ta sujjada kuna masu sujjada ai sujuda inhila'in sajada ta tunkuyawa to in kun haka nagafir lakum hadayakum wato nagafir wato jinnuni watta'i kuma mabniyan lil maf'ul tughfar lakum hadayakum ko nagafir lakum ma gafarta muku kurakuran ku ko kuma tughfar lakum hadayakum a gafarta muku kurakuran ku فلنزيد sannan المحسنين za mu kara masu kyautata aiki sawaban sakamako za mu kara musu sakamako فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل ila لهم lahum wanda suka yi zalunci sai suka musanya kaulan zance wanda suka yi zalunci daga su daga cikin su sai suka musanya zance garin da kila lahu wannan abin da wato kila lahu aka gaya musu aka ce su faɗa maimakon su faɗi wancan abin da aka ce su faɗa bukalun sai suka ce habbatun kwaya fi shaharatin a cikin gaji wajen halu sai kuma suka shiga yan sabuna ala asatin suna jan tuwawu suka shiga garin mai sunufan su shiga a sunkuye فأنزلنا عليهم رجا من السماء بما كانوا domin sai يظلمون muka aiko da azaba daga sama saboda abin da suka kasance suna zalunci suna zalunci da shi واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم wasu ka tambaye su ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka tambaye su taubihan dan urustawa an alƙaryati ga alƙaryar nan a lati kana ta hadira dalbar wa take gefen kogi ai mujawiratan mujawirata bahrul qurzum wata wata take wato makotaka da bahrul qurzum wa hiya ailata ita ce ƙaryar alƙaryar ita ce wato garin ailata ka tambaye su ma wata abin da ya akubi ahli hada ahalinta iz ya aduna fi sabti ai yayin da wato ya aduna ai ya ataduna wato ya ataduna suke tsallake iyaka fi sabti sabti a ranar asabar da sai da sabti da wato cin kifi alma'amurina da tanki wayan da aka yi musu umarni da barin su fiye a wannan ranar aka ce duk ran asabar kan su so tsin kifi iz zarfun ya wato iz zarfi ne na ya aduna kenan iz din yayin da wato tatihin hitanuhu kifayen su suke zuwa musu yau musamman ya ranar asabar ɗinsu kifayen su suka zama suna zuwa musu shura'an ai zahiratan mabayyaniya alal ma'iga ta akan ruwa kuru-kuru wa yau malayar suna ranar kuma da ba sa wato wato ba ba sa girmama na asabar ranar da ba asabar ba ai la yu'azzimuna sabta ranar wato da ba sa girmama asabar ai sa'irar ayyamu sauran kwanukan la tatihim to kifin ba ta zuwa musu ibtila'an dan jaraba min Allah daga Allah ma'ana ubangiji ce duk ran asabar kansu su in kifi to ran da aka hana su su din kifin kisa ta dai doguwa kafin a zo a hana su To amma ran da aka ce kansu yi sai ga kifin kwa- ga shi barjak a sama eh hakkar yake da juna to ai an ce ran nan kansu kansu kansu su ba su to ran da kuma aka ce su su din eh da kyar mutum wani ma ya shiga ruwan zai kamo guda daya sai zama da babu kaga wata jaraba ce daga Allah eh kazalika nabluhum na'am kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka nan muke jarraba su da abin da suka zance suna fasiki da shi wallan ma ta dusta maka yayin da suka so din kifin kiftar kasar qaryatu sai alqaryar tarka su gida uku mutanen alqaryar ma'ana an ce kasi kasi su kasi su ran asabar to shikenan sai suka je wasu sai suka yi to da suka yi su ɗin ran asabar to sai jama'a alƙarin su suka suka suke gida uku a tilasan kashi uku sulufin kashi ɗaya na farko a cikin kashi uku suka je suka yi su ɗin kifin mahun tare da waɗanda suka yi wa sulufin sulufi kuma na biyu sai suka hana su suka ce kar su yi wa sulufi na uku kuma amsa ko sai suka kame an sai ne gabaran farautar wallahi da hani su dai ba su yi ba kuma su ba su ce ka a yi ba eh wato sun zuba ido eh wasu ne wasu ke cewa to zu- zuba ido suka yi shiga wanda suka yi ba abin da aka yi musu in ba abin da aka yi musu ne su ma sai su shiga shi wai su ƙara sun mutu وإذ قالت أمة منهم لم تئذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا wa'in adabin adabi ne a layi kaulahu wato ga ya ka tuna yayin da ƙalatu ummatin al'umma wato ta faɗa minhu daga cikin su take ce musu limar ta su wato lam wato lam ta ci wata ba ta yi so din ki ba ta yi so din ba wa lam tanha kuma ba ta yi hannun ba eh take faɗa minhu daga daga cikin su liman naha ga wanda wato shi kuma yayi hannun eh ko wa'anda ba su yi so din ba ko ba su yi hannun ba sai suka yi sai suke yin magana da wa'anda suka yi hannun suke ce musu lima ta izo da kauman dan me za ku yi wato mutane wato wa'azi wanda Allahu muhlikum Allah mai halakar da su ne Allah ya ce kar su yi sun yi to me za ku bata bakin ku kuma ku ce za ku yi musu wani wa'azi eh Allah bayan Allah zai halakar da su au mu'azibu ko kuma me yi musu azaba ne azaba mai mai tsanani قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون kalu sai suka ce mu izatuna wa'azin mu da muke musu ma'azurafin yanke hanzari ne na ta zuru biya muna yanke hanzari ne da yake larabikun zuwa ga ubangijinku la'alla nun saba dan ka a dangana mu ila takfirin zuwa takaitawa a ce mun takaita ba mu yi wa'azi ba fi tarkin nahi cikin wato barin wato hara wato cikin barin wato annahi hayin nan na wato hannun nan wala allahum ko sun yi taƙuna mun mutu azin ko sun yi taƙuna sa ji tsoron asai da wannan yin farautar فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ko su sa tsoron yin wannan wato su din kifin to falan ma da su yayin da suka bar ma su kiru biya abinda aka yi musu azizi shi falan yarju ba su dawo ba to an je nan da jina ya hawa sai Allah ya ce sai muka tserar da waɗanda suka yi hannu muka tserar da su an su'i gabaran wato mummunan azabin mu wa akhadna وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون sai muka riƙe allazina zalamu wato wa wa akhadna sai muka riƙe allazina zalamu wanda suka yi zalunci bil itidai da shishigi bi azabin da azaba bitin aiki didin mai tsanani saboda abin da suka kasance suna fasinci da shi فلما أتوا أما له عنه قلنا لهم كونوا كرادة khasi'in yayin da atau ai takabbaru yayin da takabbaru suka yi wato girman kai an tarki manu gaban abin da wato aka hane su sun yi girman kai ma'ana sun ki bar abin da aka hana su eh kullu nan sai muka ce da su kunu kiradata ku zama birai khasi'in ai sagiri da kaskasatu bakanuwa duk sai suka zama wato birai wa hadha wannan tafsilun lima qawluhu wato yin bayani ne ga abin da ya gabace shi qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace ma adri ban san ma fu ila bil firqatis sakitati ba ban san me aka yi wa me aka yi da wato jama'an nan da sai shi me aka yi musu yace ban sani ba wa qala ikrimatu mala ikrimatu yace ai lam tuhlak ba a halakar da ita ba la'annaha saboda ita kare hat ma fa aru ta ki abin da suka aikata wa qala shine tace wa wancan wa'anda wato su suka ce ba za su yi ba suke musu wa'azi sai wannan jama'a sai suka ce limata izuna har zuwa ƙarshen aya wanda wani hakim hakim ya rato alun abbas daga abdullahi dan abbas annahu cewa shi dai raja'a ilayhi abdullahi dan abbas ya dawo zuwa gare shi ma'ana zuwa ga malam ikrimatu wa ajabahu abinda kuma ya faɗa ya kayantar da shi wai sa azana وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب wa in ta'azzana rabbuka yayin da wato ubangijinka wato ya sanar cewa la yab'asanna alaihim wato zai ai wato zai ai zai aiki wato su al'azabi wato zai la yab'asanna alaihim zai aika alaihim da zai aika kan yahudawa kenan wato zai aiki zai aike zuwa ga yahudawa ila yawmil qiyam zuwa ga ranar haɗi zuwa ranar alƙiyama zai zai aiko manya su muhu wanda zai ɗanɗana musu su al'azabi muna azaba ubangiji ya sanar da cewa zai aika wa yahudawa wanda zai ɗanɗana musu azaba har zuwa ranar alkiyama wato wannan azaba tana tare da su bizulli da wulakanci wa ahdul jizyati da karɓar jizya fa ba asa alaihim sulaimana sai Allah ya aike musu annabi sulaiman wa ba'dahu bayan kuma annabi sulaiman sai ya aika musu bukta nasar ya aika musu bukta nasar fa qatalahum bukta nasar ya kashe su wasa bahum ya ribace su wa daraba alaihim jizyata ya saba musu jiya fakano adduna ha'ilar majusi sun zan kasance wato suna ba da wannan jizya zuwa ga majusawa ila an bu isa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fadarabaha alaihim sai ya saba wannan jizya wato alaihim akan juru إن ربك لفريع العقاب وإنه لغفور رحيم ubangijin ga wato wallahi mai gaggawa hukuma ne ga wanda wato ya saba masa wai da hutanne cewa shi daga burin wallahi mai gafara ne ga ma'abuta biyayya gare shi rahimin ko mai jin kai ne bihim da su وقطعناهم في الأرض أمما tsanahu ai mun rarraba su bil arda a ƙasa umaman ai firakan ai jama'a jama'a منهم الصالحون ومنهم دون ذلك a cikin su kuma na sun akwai mutane dole zalika kowa bayan haka ai alkufaru kafirai wal fasiquna da fasikai وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم yarji'u mun jarrabe su wa balawnahum mun jarrabe su bil hasanati da ni'imomi wa sayyi'ati da kuma wato musibu la'allahum ko su yarji'una sa dawo an tasqihin ga baran fasikin su فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه shikenan ba alamar majin malu sai mai yau suka mai min bajin bayan su wani sun kitaba da suka zabi littafin a taura ta a taura an aba ihun ga iyayensu ya ku zuna suna rukwa suna karɓar arda hazal adna rular wannan makaskanciyar ai huɗa ma hazal shi riddigagge kuma kaskantaccen wannan abu ai addani makaskanci ai adduna shine wato abin duniya min halalin daga halal wato wa haramin da haram waya kulu na suna cewa sai gufar lalla sannu za a gafarta mana ma fa Allahu abin da muka aikata shi wa in ya tsaye a rado idan wato wata ulura ta zo musu ta duniya bayan sun ce za a gafarta musu sun nemi gafara to wato irin wannan urula ta duniya ta zo musu misalin misalin misalin sa ya huzuhu sai su kuma karɓar sa ai aljannatu halu ai yarzuna al-maghfirata ai ma'ana dai suna wato kauna ai musu gafara amma wahum a'iduna ila ma fa'alu su masu komawa ne zuwa ga wasu abin da suka aikata shi da musiru na masu zartewa ne alaihi a kansa wale su fi cewa su wa azul mazmurat ma al israri babu a cikin adora babu alƙawarin wato gafara tare da zartewa akan laifi a cikin ataura a taura ba a ce in ka zarce a cikin laifi shikenan za a yi maka rangwame ba yanzu nan muka faɗi sharaɗan tuba dole sai ka bari sai ka yi nadama kuma sai ka yi niyyar ba za ka koma ba eh ba kana cikin laifi ka tuba ba ba kuma wato ka tuba kuma da amma da niyyar zaka koma ba wannan tuba ba karɓaɓɓe ba ne ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق alam yi wasu istimani wajen takariri shin ba a yi riko ba ai an riki wato alkawarin littafi a layin gare su al'idafa bi ma'ana fi ai an riki alkawari wato a layin akan su fil kitabu a cikin littafi Allah ya kulu Allah ba za su faɗi komai ga Allah ba illa haka sai dai gaskiya wa darasu ma فيه eh wa zara su ai karau sun karanta abin da yake cikin sa eh falima kazzabu falima kazzabu alai saboda me suka karya alai gare shi bin hisbatul maghfirati ilayhi da dangane yin gafara zuwa ga Allah ma al-israri tare da zarcewa a cikin laifi والدار الآخرة خير للذين takon يتقون gudun lahira shi ya fi alheri ga wanda suke jin tsoron aikata haram أفلا ruwan shi تعقلون yanzu ba za ku yi hankali ba biliya'i wa ta'i ya kiluna ko ta kiluna shin ba za ku yi hankali ba ko abala ta kiluna shin ba za ku yi hankali ba annaha cewa ita gidan lahira khairun ita tafi alheri wato su- ko kuma su ba za su yi hankali ba cewa gidan lahira ita tafi alheri fa yu'siruna ha su zaɓe ta su fifita ta Allah duniya ba ta duniya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المسلمين والذين يمسكون بالكتاب wanda suke riko da littafi bit tashdid wa tahdid yumsikuna ko yumsikuna eh minhum daga cikin su wa qamu salata suka tsaye da sallah kabla yin salami kamar Abdullahi dan salami wa sahabihi da sahabbansa to inna la nudi wa ajral muslimina mu ba ma wato tozarta ladan masu wato gyarawa bil aljumlatu habrun lil habrul ladina wa fihi wadu zahiri mawdu' al mudmani ai la nudi wa ajrahum kenan ba ma tozarta ladan su Allah Amin. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala أنت ولينا ولينا فلان آمين آمين ما تسيبنا آمين آمين آمين آمين فاتحة